على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مريض كل يا قوم نرى نشا نعرف الشرين دا أنتو لو ترجعون الأول في دراسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتمقى جوا مدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ɗari da shida haka nan da nasara kuma kamar ashirin da biyar ga watan tara dubu da ashirin da hudu kamar da aka saba a ranar yin wannan ta laraba muna karatu muna littafi mai taken asurarul wahiyya na lalama Muhammad ibn Ali ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala littafi ne da yake magana a kan matsaloli na fiki wanda bangare kenan na ayyuka na ibada da ibada kenan wannan kuma shi ne darasin mu na ashirin da shida za mu tashi daidai babu salati littafi babu da yake magana a kan sallar roƙon ruwa kusan sati biyu saboda yanayin ruwa ba su samu ba kama daga can don samu tagi kuma babin ya zo kan matsaloli na roƙon ruwa addinin musulunci ya ba mu kowane irin tsari na rayuwa domin cin nasarar rayuwar mu ta duniya da kuma cin nasarar rayuwar mu ta lahira idan al'umma suka shiga hali na fari karancin ruwa wanda za su sha ko su shayar da dabbobinsu ko su wani amfani na yau da kullum shuka sauransu shari'a sai ta ba da tsarin yadda za a je a gudanar ba ruwan da ni'ima ce kuma ma dukkan min ni'imatin tasfani na ba tunda kaga kuma ba ta dauke domin dai akwai abin da ya faru wanda su da mutane shiryar da mutane zuwa ga sallah ta kokon ruwa da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne abin da wannan bajin zai magana a kai in an ce al-istighfar daga istasqa ya tasqi istisqa'an ya nemi shayarwa to a listasqa'u neman shayarwa isa suka fi ne take salatu listasqa suka ce iya salatu naflin da kayfiyatin makhsusa ita salatu listasqa wata sallah ce ta nafila da take da yanayi na musamman tana da yadda ake yin ta wani yanayi na musamman da talabi sukiya min Allah ta'ala kuma na yin ta ne domin nema da fatar da roƙon shayarwa Allah madaukakin sarki da izali da matsari ta hanyar saukarwa da kuma da ruwan sama inda da jajari wal kafi lokacin da aka yi fari ko bushewar kai kenan har wanda ba umma ba za su yi sai za ka sai larabawa da kirarra sahara suna yi ta har inda ake musu ruwa ko ɗaya su biyu a shekara suna yi an sa musu ruwa wannan watan da tsare na rabi wani lawuwan ba a yi ba a ya tafi ƙarshe ko sai su roƙo ruwa kuma ni shuka za su yawa amma dai garin bai daɗi wani za su rayu dabbobi za su bi daɗi jama'ar gari su ma za su bi daɗi kuma ni'ima ce dama ta musamman ita wannan ni'imar za ta sauka kenan ma da yake cewa su sannu inda lajadi ana an sunnata wannan sallah ko ana sunnata wa al'umma wannan sallah lokacin jadi lokacin karancin ruwa ko kai ta yi cewa kai da jadi da alfahu an yi shuka ta fito tana son ruwa ta girma ba ruwa tana son ruwa ta kare ta girma ba tana son ruwa ta nuna babu to sai a sallar ruwa sai sallar roƙo ba tana da yanayin da ake yin ta ne da ke salatu naflin maksusa sallah ce ta nafila take da yanayin ta ko da kai iyatin maksusa to wannan sallah an kunna ta mana ita ya ake yin ta raka'ata ne rakawoyi ne guda biyu ana iya yin ta a masallaci al'umma su taro da suke kamsu salawa ko da suke sallar juma'a su yi ta sai dai a yi ta a bayan gari ko kuma fili wanda bai da rufi to haka shi ya fi kuma shi zai ta nuna kun kaskantar da kai ga Allah inda dama ya saba maka ake wasu ko gamayyar wasu mutane ko duka mutanen ya sa doka ta haddada hududan ya kayyada wasu dokoki ya sanya iyakoki wasu mutane ya bayar da ababe na alfarma ta addini wasu sun tozarta ya hana wasu al'amura wasu sun aikata ya yi umarni da a yi wasu abubuwa wasu sun ƙi da ke lallai a fita a roƙi Allah da ka rakowi ne guda biyu rakowi ne guda biyu shi ne ba zai yi kuɗa ko shi da ba a ba a ko ba ne ko a ko na abu da ke yi shi ne ce ba a ko kuma hutu ba ce a bayan tafiyar kutuba to a wannan kutuba ita ce za ta dogon lokaci fiye ma da yadda aka ɗauka lokacin sallah ana wa'azantar da mutane ana gargaɗantar da su da faɗa masu cewa inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim shi ba ta nufin da mutane ba da suke ciki sai sun canza sai an samu canji a faɗa musu hadarin sabo shi'ul ma'asi ko hasbul ma'asi a faɗa musu muhimmancin tuba a faɗa musu muhimmancin mayar da haƙoƙa zuwa ga masu su a faɗa musu muhimmancin yi wa Allah ta'a da nisantar ayyukan sabo to kaga wannan wani kutuba ta san da shi wa'annan abai yasa ta kan yi zafi zafi wani lokaci kuma makamu ne na zafi galiban kutuba ta roƙo ruwa inzari bushara da hayawa inzari a gargadan jar'ai fada to bayan man ya sallaci waɗannan rakawoyi guda biyu sai kuma ya biyo bayan su da kutuba annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka yi wani karancin ruwa a lokacin rayuwar shi ya fita lokacin da rana ta gado ita sallar ruwa ana yin ta ne irin lokacin da ake sallar aini a buhari buhari in ka ce shi ake sallar aini lokaci mafi sauki da za ka gane shi ne daga lokacin da rana ta fito ka bar mutum talata an ce misali a ce rana na kuduwa karfe shida da minti goma to shirya da arba'in za ka iya fara sallar aini ko kuma za ka iya sallar ruwa shi ma ne sai ya mutu a inda ba da aka fi shan bayan ta fito da wani mintoci da ya zo sai ya zo da mimbari zai zo da mimbari kowa ya zo liman ke e yau za a saka kowa gaskiya ne to ya zo ya kafa mimbari sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kuma zauna a kai daga nan ya koto ba ya koto ba a koto ban ne ya juya ma ya ci bayan ya yi sallar ka a cikin kenan shi hikimar juya ma ya ci abin da ake kuma shi tafa'ul ne tafaku fata ta alkhairi akwai kuma shugun shugun da tsanar da tsanar da ce babu wani abu shugunci da mutane muke mai aka zo wani ɗan kasuwa ne ya auro wata mata ko gidansa aka yi wani sabon aure sai jarin shekari sai ce matar su umarci ko aka yi kaza ko aka yi kaza mulki in ma da shugunci a abu kuma mu in ka kalli abu ukun da na yake in ma da shuruki a ciki ne ba da shurukin da muke nufi ba ne a za ce matsatsan gida inda shurun to shi ne gidan da zai ishe ka ba na ce matsatsan gida ba kada karka ce kuma kwatance ya ai kwatance ji ma yamma wani yawa yamma wani yawa to kuma kai ki da yamma wani kana gurgurda yadda ya maka kana gurgurda shuruki wani kai kai dan wata karamar karamar karamar hukuma yake fita to kaga sai ta yi biyu wannan to haka matar da da ba ta haihuwa ita ma shi kuma ce haka kuma abin hawa ne ba da ciwon kai daga nan zuwa Allah din ko ta canza filoli su biyar su shida su bakwai da ta sa ka yi istikhara ma a cikin guda ashirin da biyar inda kake da su wani za ka sa to kaga wannan shugumin abin hawa ne in kai sai dai ita addu'a Allah ya kawo na fata hana a canza idan ba za ki ba dan bai ma cin gyara irin wannan in ka gama gyaran ki sai ci gaba da gyare ka wayannan su ne ma da shi in ci su to juya bayanin da za fata ce ta alkhairi cewa ya Allah yadda muka juya mayafan nan namu le abin nan lebar mayafin da ke dama a juya mayafin ka dawo jiya ta hagu ka dawo dama ya da ya nufi wannan juyin jam'ar ba kautar Allah ka ɗauki farin nan da ya addabi musu mana juyin jam'ar ba kuma ba ana sallar ruwa ba ne sai an kai karshe da an fahimci za a jiki matukar amfanin gonar ku na buƙatar ruwa duk kwana hudu aka shiga kwana na hudu aka tsallaka na biyar ba a yi ba fara ruwa ba kar wani zai ce muku ai bai fara yin shi ba a wannan dan adawa mugu ne wato sai ya fara yin shi ya yi asara ai kwana kusa sun yi su wuce ake mana ruwa tunda ya wuce kan hannu zai jikkata in wani mu jikkata to kawai sai ya roƙo ruwa sai ya shedan tawo mutane in an tashi roƙo ruwa kowa a kayanta idan akwai ga wasanni a musulman ma a kera akida ga kafirai su ma ga yahudawa ga nasara ga buda ga hindu ga yan safanism ga sabba'inu ga bahaiya bahaiya ga duk wannan idan ka tattalo su ya ba da koda a dukkan shekara na guda. To da kasan fitina ta Allah game da annabi Musa ya faɗa. Allah ne Allah ku ce sai ce annabi Musa ya saka tsaro mutane shi manya Allah zai gara da su. To sai dai ya zaɓo mutane arba'in suka wuya su gana da Allah. Da suka zo Allah ya magana da su. Suka ji daɗin magana suka ce suna so su ga Allah. wannan maganar laifi ne laifi ne shi ne kawai Allah ya sa ya kashe su gaba daya ne mun ta ce inna lillahi wa inna ilaihi Allah na shiga matsala Allah tunda ka san kashe su zaka da kai kashe ta gurin kosu yanzu in na koma in ce in ce an yi hadarin doki duka saba'in sun mutu ne da hadarin doki ne wannan ce Allah wannan bai ce ita ta ita ce mutsina wallahi musulman za su iya sun taro ko ruwan hakimi ma gudawa su fito mai rigar ruwa hakimi kuma ai ruwa kuma ka san a jahilai wani da ke kame ne ni shi yasa ban tsayin su shi yasa ban tsayin su ai shi kan hakin zafi kuma shi a wurin Allah ba ya san su bane a su wa su ne fitina waɗanda kake so a fitina to dan rage wannan cutar dan kar kowane zamani akwai irin mai mutunta da ta gaba ta kiristoci su sai ta yanar kada sun taba za a yi ba labari yake ba Allah sai ba kana kusa ya hada da kai kuma ba addu'a da labari addu'a jumla ce insha'iyya shi kuma labari jumla ce khabariya haka kuma cikin wani ilimin balaga ba a addu'a da labari san garin suna son ruwa labari da ke ba ba suna sauran su roƙa musu ruwa ba an ta ka kayar da can garin ruwa jumla da ta iya amma su kiristoci za ga ina labari ba za su ga ba suna haɗewa da Allah suna kiran sunan suna faɗa mashi wannan labarin to suka ba labarin sai aibe ko kuma su ba shi umarni ba da su roƙe shi haka maka fito gaba ɗaya sai a yi waɗannan rikawai guda biyu a masallaci na ɓangaren musulmi kenan ba da kuma kuka ba a bayan su kuma sai a duka haye da yin kuka ba ba tare da an yi waɗannan ba ba tare da an yi ikama ba wannan kukubar da muke ke da ya kuka guda biyu sai ta yake da kan da rayu na kuka farko za a zauna sannan sai a tashi a yi ta biyu duka a kwanci duba da Allah da neman gafara da kuma ta kai mutane da gargaɗin ta kai. Da gaban ba da suke kira, da ke da ita wannan sallah ba za ta kwanci duke, za a yawan ta duke سبحان الله والحمد لله ولا اله الا هو الله اكبر الله اكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه انا ايوه وأنا لو كان ذكر اعيش سوسي اتوب تكبيري to sannan riba tana kuntar kuma fakaitarwa fi sa'ati ga yi wa Allah ta'a shi Allah ba zai da mutum yi mace ta'a ba zai da ke ba shi abin da zai amfani ka lura da yakin da gwargwadon sa'a gwargwadon yadda Allah zai ba mutum abin da zai amfani shi idan mutum ya ci wa Allah ba ko Allah ya ba mutum abu wanda zai amfani shi bane irin abin da zai zama shi a rubuce fa alaihi ne yau da yin fa'amalu wala ba to wa tarkiba ta ita san ita kutubar ana so ta kunshi faɗaitarwa mai wa Allah ta wa zajar anil ma'siya da kuma tsoratar da mutane ko tsorata daga barin zalimi a tsoratar da mutane haɗarin zuri kowaye kuma kada a ji nauyi idan dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai ke kai wannan wa'azi kai wannan hukuma domin ba ga wani a cikin wani wala ya faɗa mishi ba kowane ne a faɗa mishi gaskiya Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khamsun bi khamsi idan mutane suka a wasu bala'o'i guda biyar ba za ka taɓa samun al'umma ba sai sun aikata zunubai guda biyar daga ciki sai lissafa da cewa idan mutane suka rika kauya ma'auni za ga rufe su da karancin ruwa annabi yake ta launin ba ƙaratun nan min sau kai sai ka kai matakin da wannan ikan na cikin baikin dabbobi ma na ruwa sai mutum ya rika cin albarkacin wani bunsurun shi wata ƴar akuyar shi wata ƴar kazar shi dan ta fi shiga ta abin Allah ya riga ya ci dubu sai ce in ya kwace kayan shi zai so a faɗa masa Allah in ma an faɗa ya gane Allah jirgin Allah to ana so wannan kutuba ta koyi shi tsoratarwa anil ma'asiya daga ayyuka na sabo sannan yake cewa wa yaktafiru al-imamu wa man ma'ahu min al-istighfar ana so liman da waɗanda suke tare da shi su yawan da istighfari astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah wa atubu ilayh annabi ya yi su arba'in ko so ɗari hadisi na zaki sai muslim bai faɗa laifin komai inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara zunubin da ya gabata da wanda bai so ba ma an yace mai amma na istighfari so sama da saba'in ko sama da ɗari. Daban ka inda ke astagfirullah wa atubu ilayk astagfirullah wa atubu ilayk ina tuba ga Allah ina neman gafara kuma shi istighfari za ga yin da qayyim da ya fara bayyan amfani na istighfari sai ka ji to ai tadkurun nasu wani la ta kai shi Turaki akwai kirari da gazawa akwai kirari da liman Allah فدوب على الوادي السيء من الكلم السيء فقل فاغفر عن قبل تستكبر ربكم انه كان غفارا nake gurin mu gafara ku zama ku ji Allah ne shi ne gafara yuri sila samaa alaikum midara kaga fa'ida ta ku wa yunjilukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarkuna lillahi wa qara aga har da suwa ke fani na kawowa الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أما فائدة الاستغفار ولمن يقول الاستغفار ما هو كلمة الاستغفار سيدي أبن كم بيع عن الشيء استغفار من خلاجي أبن كم كده خلاجي ما هو استغفار akwai istighfari mai kyakkyawar siga na fatar baki ya taho sakar ko ruwa amma da nau'in sakar shinkafin mutane kuma ya taɓa sakar ruwa ko a turu ne kuma an kalla wuta ta shinkafa wannan istighfar na ki ruwa bai da biyani ana kula istighfari na zuci istighfari na zuci kaga kamar mu a Najeriya muna buƙatar kishin ƙasa na zuci ba kishin ƙasar fatar wasu ba a zo mutum ana taken Najeriya yi kamar ya sani ya zama kusurin musannada ana gama kuma wato ya sace kuɗin ka ai malam gara kana taken kai tsalle da kuma kuma kuɗi wannan kuma mun yafi kaga wannan kishin da kana fatar ba ke yi su gifar mana su a yi lafiyar sani na gaske magabata ta da har cikin ƙananan abubuwa suna yi kudi kari a kudai da iyalin kamar yadda imamun lalata yi ya kawo a cikin littafin abin nan itikadu a abu sunnati da jama'a za ka ga hatta abin da kake ga karami ne sai suna neman gafara in ya tuntuɗe sai ruwan ya ci gifari in ta kami ke sun ke sai iski gifari in dokin ke kawo ma har da ke iski gifari in ya koma gida ya kuma matar ki ta yi girki ko ba a sa miki da yawa ba ko an cika gishiri ko kuma ya ɗan koli ta dafa shinkafa da tsakuwa ko kaza ko kaza ba ita zai faɗa ba sai su yi ɓari ne saba ma Allah ne ake mata ilhama a kama shi da ta kaga mu kuma wannan abubuwan wani ma zai zafi ne ba na isi gifari to dan kawai an yi sun kiɗe ne na isi gifari ai isi gifari a fashi ke an yi tsariya ta yi kaza to isi gifarin da ake so a yawan ta a nan isi gifari na hakika isi gifari na aikace wa du'a sannan a yawan ta addu'a a roƙi Allah da rafin jaddi da ɗauke wannan kai da ya zo ya addare mutane. Shi suna cewa ita sallar roƙon ruwa babban injin su ne su yi hajji. Ya fi kuma muhimmanci a kan aikin da ya jawo fara. Kuma yanzu kuna sallah da jan a yaya fara. ku ba duk irin maganin farin sai ne sai shi wannan yake yi abin nan istighfar sannan yake wa yuhawwiluna jami'an arudiyatihi gaba ɗaya su fi su juya mayakan su to da nan sallallahu alaihi wasallam aka yake min ja'al al-ayman aysara wa al-aysara ayman kai kowa duk sai zo da mayaki kenan kuma in dai aka yi haka galibin sunna ta nuna Allah na ruwa idan aka ruwa na ka'idoji lalle za a ga ainihi to sannan da littafi mai matuƙar muhimmanci a sallar roƙon ruwa shi ne daga hannu daga hannu a sallar roƙon ruwa ya kalfan da daga hannu a sauran hanyoyi abin da a sallar juma'a a sallar ainihi kuluti wane ne haka muke musamman kallar janaza ma ana so ka ɗaga hannun sai kan sosai to da gafara take kuma musamman ga wani da shi ta fa ta riga ta ta kai ba mu gadar an jima kira sallah yi ba mu gadar gare ya tsala ya kiya mun da yi ta riga ta faru ta kare kuma yanzu fa in yanzu da ana yi an ya ga ta da hannun hadisin anan duk wani cewa to sallar ruwa ita haka ake yi nuna wa sai annabi ya koyar da mu haka ya nuna shi farin Allah ka kira mana shi haka kaga nan shi ne farin farin kamar shi ne ruwa ya Allah ruwa ku sauka shi ma ka fago ni shi ma kira ka kowa sai ka ga hannu ya haka ai ka addu'a ila minti goma minti ashirin minti talatin minti arba'in awa ɗaya awa ne wanda zai iya kuka yanzu ko da ke yanzu haka bi man na kuka sai mai sharri wallahi to magana ki ta ta ya ko ba haka bane in shi ma abu ya je maka yi su da na ta kuka abai ba ku da ta ni ba na ta ni da ilimi yake zuwa da abai na da ya ji ibi su da ya ji sai kuka yake sai ya taba na kusa da shi yake cewa sun matsa mashi wai wai da liman da wasu mamu sun matsa wa Allah wai ya kamata ki ka dau roƙi ki kawai ki shiru ya za ka duka roƙi shi zai kira da kuma za ka kada tauhidi ne ake a cikin rikin tauhidi ko rikin tauhidi a tauhidi wai ya kamata ki ka dau roƙi ki kawai tun da bai ba ka ta haƙura wajen sun bar suka ya za ka matsa mai shi ne sai ke ce ma abokin shi tun da haka ne tun da sun shi hanyar da ya gudu da komai ba. ka zo a san da an saka kake miki na ka ga wani shi ba mai ba saboda wannan mutane sun matsa ba ai dai ma shi ko bai ba shi ko bai saka Allah ki so ba Allah na san in haji da cikin dukkan addu'a yana san dan karan naki a naki a naki a roka a roka to a kan an zo sai a abinda kifa kifa hannuwa sai a daga sai ta addu'a da addu'a da zai rubu ba sai su haka liman yana yi duka ma muna cewa a yi in za a yi da larabci a yi idan sakon ba zai fita ba sai an yi da wani harshe da ake ciki na kasashen turai ne ko turawa ko a ciyar ciyar da turanci ko da hausa ko da fulatanci ko da duk harshen da ake iya ji idan aka yi haka in sha Allah Allah ke cikin zai biyo baya da saukar da ruwa idan ba a sami ruwan ba to ka ke gari za ki a dawo a tsare idan ba a sami yin ruwan ba to shi ma za iya dawowa za iya masa sallah ta roƙo ruwa a kowane lokaci banda lokutan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haramta salloli na roƙo ruwa to sannan an zo fita sallar roƙo ruwan kamar yadda Umar Salih ibn Uthaymeen da Abdullahi ibn Abdulaziz ibn Baz annabi da cikin sarki musu rahama suke da aka tambaye shi ya aka fita sallar roƙo ruwa zai kawo hadisa da ta Mas'udi wanda Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i suka fitar da Allah dan Abbas ne yake yake cewa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mutabaddilan mutawadi'an mutadarri'a Annabi sallallahu alaihi ya fita mutabaddila a kaya ba na daraja ba masu daraja ba fita ta cewa ba mai daraja ba wannan kuma amrun ne min yanzu wani idan ya zo shiga sallar roƙo ruwa ya sa takalmin roba to iya ta farko da yasa gwamna ne ko na sanata ne takalmin shi da italiya yake sawa su ta ga za a roƙo ruwa sai a kai siyo mashi takalma irin na roba sai ya sanyo su shi a wurin su musa babbila ne amma kada ka yi sashen wannan takalmin to aiko in zai yi shi wani zai sa wannan zai sa to sai sa wani silifa da yake sai ta fashi idan wani sanata ya je je sallar roƙo ruwa ya samu ɗan madina riga ɗan madina ya sa ya ci ta mutu kun jela ba ta mata faci ba ni da kai kuma sai mu nemo mai faci sai mu fito rinka to sannan ana so a fito rusa wabi'a muna masu kaskantar da kai yanzu mun riga mun annama in ma akwai mai ganin cewa gwamnati za ta iya wallahi ba za ta iya ba ai ba za ta iya ba ita ma dama ba ce za ta iya ba a ruwan saman daga Allah ne to sannan kuma sai suka fita muta a suna masu kaskantar da kai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masallaci yi faraqan min bara wa ya hadu kutubakum hadi ya kutuba ba irin yadda kuka saba ba kutuba ta musamman to daga nan ya zo ya ci gaba da irin waɗancan addu'o'in suka ce wanda bai zo ya samu sallar ba. To ya zo ya zo ya cima an riga an gama sallolin. Ana raka har ƙarshe kila ya miki gada ko kaza in ya zo sai kabba sai ya yi ma. Wajen siffo kabbarorin da ake yi mazhabar malikiya suke yadda ake sallar sallolin nafila kamar ka sai salloli rakoki sanda sallar magriban nan da yawa aka yi da kawai haka da kenan kabbar a kai zai amma kan nan shafi'i kan nan Ahmad ibn Hanbal kamar yadda Ibn Qudama da Maqdisi suka kawo da cikin shi ma Imam Nawawi a cikin littafin Al-Majmu' Sharh al-Muhaddab shi ma da mazhabin Shafi'iyya ne dama kamar da shi ma Muhammad ibn Ibn Ali al-Shawkani shi ma din Shafi'iyya ne suke ta yadda ake kabbarorin sallar Idi haka za a yi sai dai wasu kawai suka rage kafara a ciki kaga na tattara yin bakwai da a raka a farko son kuma shida suka ke nan sai ai shida son kuma sai ai biyar amma dai matsalar manifest suka kabbarori daidai za ta to idan fadi na ɗauki ta bari ya kabbarori shida shida biyar ko bakwai shida to wanda ya zama masabuki idan ya zo waɗannan kabbarorin sun yi su a tsere a tsere ko da misali ya zai cimma adada za a ana an gaba kafarorin zai yi liman zai kafarorin shida zai yi liman in ya zo a raka'a sai liman da raka'a ta biyu sai ya kafarorin raka'ar farko sai ya yi liman idan aka kammala ya tashi ne suka sai ya kafarorin raka'a ta biyu cikon da zai yi sai ya yi liman wani shi ne hukunci na shi masabuki wanda bai ma kamata mutum ya yi hako ya yi sakaci har ya rasa waɗannan kafarori ba ya ya rasa ita sallar ba a yi kokari mana ya zo ya samu a yi su da shi tun a tashin farko wani ke sallar roƙo ba in ka kalli sunan an sa masa suna salatu da tsaki sallah ta roƙo ruwa to yanzu ina kuma hukuncin idan ruwan ya yawa shi kuma yaya da in ya yawa shi ma shari'a ta ba mu sahabi da hadisin Anas nan da ke cikin sahihain Bukhari da Muslim wata rana ne sallallahu alaihi wasallam kan mimbar yana kutuba kuma da ɗaya daga cikin hanyoyin roƙuwa da ke shiga a cikin dare liman da yake yi akan mimbar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallar sallar juma'a yana kutuba sai wani mutum ya kullo ta darul qada ya shigo masallaci ya rasulullah dabbobi sun halaka bayan sun kaka amfani ya bushe gari ya kama ka roƙi Allah ya mana ruwa kaga wannan kuma tawassuli ne da addu'ar bayan Allah na gari kai ka san yanzu akwai wanda zai iya zuwa gidan gwamnati ka iya bai sako zuwa gidan gwamnati wani kuma ya kai gidan ciyama wani kuma wajen kansala wani kuma wakilin kansala kowa da matsayin annabi ya kaza hannu ya addu'a na kuma ajibna da mu ajibna da mu kaza kaza kaza ya roki Allah bai gama addu'ar ba ko bai gama sallar ba sai da suka daina ganin dutsen sa wanda yake tsakanin su da masallacin ta bangaren yamma da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta tazara yanzu gefen masallacin ne ke murin to sai suka ga hadari kafin a gama sallar juma'a an fara zuwa da aka zo ta sheka ruwa har wata ruwa ta zage ba da ke har mu hanyar ba mana mai da shi ba kwana bakwai wuni tabbas shi wannan mutum ya ce ko wani ya sake kudu wata kofar da ya shigo rana yake ya rasu da wannan kuma ya yi yawa sai ka fa laifi a ce ya yi yawa amma kuma ladabin hausawa kuma ladabin mai zuwa inda za ce ruwa ya gyara ruwa ya kwace mutum gida bai na da kamfin yan gudun shekara ya ruwa ya ce ruwa ya gyara inda arme ya kusa ce no no no ya ruwa ya ba a ba da gaske ai ruwa ya gyara a fashi a haka ai gyaran ne to da me yiwuwa kai ne ya mabanta wani wurin ko gyaran ne a hakan kuma kuma kai din ma da maka banna kuma gyaran ne a wajen wasu yanzu magina kaga za su samu na cefane ko da sauran ma'aikata shaguna da ba su kallo yanzu za ka yi ka siyo kayayyaki har Allah ma kila ya taimaka mutum ya koma ga Allah kai ai ruwan nan da na gindi mutum ma ya koma ga Allah inni tudu ilayka wa inni min al-muslimin ko min al-muslihin ko salihin to ko ruwa ya yawa kira ta ba mu dama mu roƙi ruwa yasa in hadarin ya taso aka fara ruwa idan a fara ruwa za ka yi rika addu'a Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiba Allah muna roƙon da ruwa mana mamako mai yawa sannan nafi'a mai amfani idan kuma aka yi tsayi aka yi kaga yayi yawa sai fara cutarwa sai ka rika Allahumma hawalaina wala alaina dan nake ce mana tun ka kalla wannan addu'a ko kwarewar manzon Allah sallallahu alaihi wajen iya magana da ladabi ga Allah sun tabbata a wannan hadisi yanzu ni da kai ya ruwa ya yawa yana so ya ci garin na da kai ka roƙi a ɗauke ya laka kai ta na ce Allah wannan ba ma so a kai wa makota ba ka da imani kenan to su makota ba zai musu banna ba amma ku duba da kai kai ka sai sai Allah ba hawalaina Allah ka kawar da ruwan nan daga kama ina za a kai ban faɗa ba annabi ya faɗa ba halabin da ya dace su ma da rufin da ba za su ce hawa laina ba kenan a kai musu sai kuma ya saka gaske da ake wala alaina mu dai a dakatar mana kar a yi mana sai ce Allah ma'alam akani Allah a ɗauki wannan mana a kai shi kan duwatsu wa zira'i da rafuka kwarin rafi ko ko a zalika wa zira'i da tushen bishiya irin manya-manyan bishiyoyin nan da suke da koguna na kara ruwa wanda daga baya in karancin ruwa in karancin ruwa a wurin ake zuwa sama na sha wanda a kai su yan waba kuni da auliya da hanyoyin ruwa da kwarar rafuka Allah ya zuwa ruwan sha kai za ka ba kai kaɗai ka gungun ya yi wuce yadda ake tsammani ko yadda ake da bukata daga sannan mahawalai na wala alaina wannan galiban ba a taro na sallar neman tsayawa ruwa anni da ke a matakin da yake kunmu za mu iya wannan addu'a kuma Allah subhanahu wa ta'ala da gudu zai karba kuma za mu ga ya biya mana bukata ya dakatar da da ruwa suka ce akwai ladubba da ake so a kiyaye in za a yi sallar roƙo ruwa an so samun da kada kowa ya shi kaɗai a bisa tare da jima in an fita imin ya yi addu'a ya yawaita addu'a ya roƙi Allah ya yawaita roƙon Allah ma musu ma su yi haka yima ya daga hannu a wancan kiɗewa ma musu ma su daga lokacin da suke roƙon Allah sannan a yi kutubobi a tsoratar a yi bishara a gargaɗar a ja hankali a yi ikirari da laifi a tudu zuwa ga Allah da ta liman da mamu to sannan a juya mayafi kowa ya ci ya baya ji daga nan ya so aka tsara hanyoyi kuma sai a tashi a koma gidaje in an samu ruwa a ranar ba ni'ima ka bi hawa ni'ima idan ruwa bai samu ba to kashe gari kuma a iya dawowa a sake roƙon Allah wannan shine abin da wannan babi ya saka a cikin kitabu salaki nan gaba ta sai kuma kitab na biyu shine kitab kitab na gaba shine kitabu da jana'i littafi na jana'a tsakani jana'a da kuwa ce aljana'izu jam'i ne na aljinazatu ko aljanaza duka biyun ana faɗi wasu malamai suka ce aljanazatu daban aljinazatu daban jinaza rasuwar da aka yi da haɗuwar mutane da a makabarta da wurin sallah da gidan mamaci duka wannan an ce da taron jinaza daga yana daga jinana janaza kuma shi mamacin lokacin da aka kashi a makara daga gida zuwa wurin sallah ya ce ya nuna da janaza ko kuma daga wurin sallah zuwa makabarta wasu kuma suka ce a aka fi in ka ce jinaza shi ne gawa a kan makara in ka ce jinaza jinaza shi ne taron jama'a din a wurin wancan harkoki ana yi allai jana'i jam'i ne na kalmar jinada ko kuma kalmar janada su ne hukunce-hukunce na al'amura masu alaƙa da rasuwa lokacin da aka yi lokacin da wani ya rasu ya za a Allah ya na wata alaƙa kan daro mutuwa tsakanin bayi ya sanya mata alamu ma'ana cewa kowa ma zai yi imani da ita in ka tattara ayoyin da suka yi maganar mutuwa kusan guda tamanin da wani abu kusan casa'in za ga galiba na zai rantsewa kan mutuwa kawai ka goma gana da yake kula inda mawatan da rike turu na minu fa'in na gumo da ake kuma ce wallahi kun inna hu kana a'a ba wani rantsi a karma mutum ya ta innaka mayyitun wa innakum mayyitun aina ma takunu yurikum al-maut wa lakum tumti burujin mushayyada ba wata alama ma ta tauki ba wani tauki bayani yake zubowa to da kalmar mutuwa da a cikin tamadi ko mudari a suna na mukuradi ko jam'i ko kada ko kada duk in ka tattara shi da ka samu samanin da wani abu inda kalmar ta to dan adam ba masawa da yau shi yasa lokacin da yake ciki da aka turo malaika su tsayi umaru bi arba'i kalimat ikatti rizqi wa ajali هو عمل وعمله وعجله شقي او سيء دار المقارنة مثل فيروس daga rabta aka halittu mutum kuma za a rubuta ranar da virus ita wannan ranar in duk duniya ta karba ta danna ba za ka da ma wani rubuce ka da cewa kaga ni ba na kakashi da medical check-up za ka mutu a wajen wani medical da ko baka je ko ina ba sai sa za ka je din sai ka je wani sanata yana tafiya da kyar shekara 90 in ka tambaye sai ce ai shi bai sakaci da lafiya shi shi ba na sakaci da lafiya ina dan an ji haka sai ji wani wawa ne sakarai ne kuma in ka shiga ƙauye mai shan ruwa a kwanciya yadda ran ta fahim shi ga wanda tambaye ya yi ya Allah ya kaddar to ka dika ke wancan buhun banza ne kawai to dan ba haka ba ai mutum ba mata da shi ba wasu na nan da suka taso tare ya bi ya dauko hoton su da yan primary school da suka yi lokacin sardauna saura kuma suka rage cikin su sha shida ina saura su biyu shi ke nan sai ga dan kula da lafiya ne ba shi bane saura kuma lokacin yayi da aka kayyade ba za a canza ba to idan mutuwar ta zo ba ɗaya mu to shi ke nan sai aka kama da jana'is sai su taso daga nan ne shari'a ta tanadi aje mutum za a yi ya za a yi maki ya za a yi maki to wannan kuma a nan ne za ka iya fahimtar gatan da musulunci ya yi ma mu musulmi duk duniya ba al'umma da aka yi wajen wannan gata ka je jamani ka gani kamar su yi shekaru na gabi ne wani babba a nan ƙasar in na ce babba ba ina nufin dole abin Allah ba babba dai a ƙasa babba cikin manyan ƙasa muna da wurin Allah kuma can ne bayani yake yi babba ne babba ne ya rasu a Germany da aka yi lissafi don sun san tsarin da suke da shi talaka ba zai iya ba yanzu filin da za a rufe shi sai ka tsaya zai iya kai miliyan ko miliyan biyar ko goma ko sha biyar sannan idan ka biya duk shekara za ka biya haraji harajin nan ba zai karɓa dubu ɗari biyu zuwa dubu ɗari biyar ba kuma kana kin biya kawai gwamnati za ta je ta kwakulo gawar ɗan uwanka sai dai ka ji ma hukuma gwamnati na bambasa maka gida hello hello ya ba ka ake ta kasa biya an siyar ma da wani wuri kaga muku na inna ma nutaimukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'a wala shakura kuma wa ma zai damu da nan nan wane ne zai zai kula ma a ce maka sallar janaza wannan koko wannan rufewar masu ruhi na imani cikin musulmi da kuma wasu masu ɗan ƴar basira da hikima cikin kiristoci su ne suke yi amma galiban abin da ake a jamani da wasu ƙasashen turai shine kawai ɗayan abu ɗayan abu abu uku suke yi ko dai idan mutum ya mutu kawai a ɗauke shi a je a saka shi a wani kogon na wutan lantarki ne mai zafi irin mai narka karfi a saka mutum ya ƙona shi komai na shi ya ƙone har namun shi ya ƙone sai a ɗauka sai a kai wajen shi ko sai a nuke shi sai a zubo garin mutumin sai iyalansa ajiye su daga kallo ko kuma in yana da gata sai su siyo mangwaro ko fulawa ko lemu sai su dasa sai a rika ɗibar garin shi ɗin ana barbaɗawa a wurin ana bar ruwa sai ake albarkacin shi ne mangwaron ke yaya sai a rika girmama mangwaron a madadi wannan yana da tsada inda sai ya kaje gun masu ogo ko kuma a samu ruwan zafi da temperature shi yayi sama ya wurga mutum ya tala fata ya mai da shi kawai sai a ware fata a watsar sai a ɗigo kashin sai a shanya shi ya bushe shi kenan sai a niki sai a aje garin ko kuma a rika ba bishiya ana zuba bishiya ana ganin ɗan uwa a yi albarkacin shi ne take girma wasu kuma suka samu kurar ko tokar kawai sai su su shiga jirgin kasa irin mai shekin gudun nan ko sai a rika barbaɗe ta aba'an mansura su a wurinsu za a yi laita na sukul arwahi akwai yiwuwar a tashe ta america har ya zama mr princess a ufc in dai ya kyautata a wannan rayuwar wannan akida ce in shi amana da ita akida ce ta kafirci zalla to amma ka mu a musulunci duk wancan abin da suke ba yadda ba gawa mutunta ta ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ajiya gawa rauni ba ba ya zama a gina gawa rauni ba wankan ma in za a yi a kiyaye don samu kwararru wannan gata ne da musulunci ya mara za a rika mutum a cikin kabari ana ganin kabarin kila ma in ya huce a je a gyara a sake toshewa a je a kai mace ziyara da makamantansu wa'annan hukuncin hukunce na jinaga suna su ne ababe suna cikin ababen da mu musulmi muka sha da sauran al'ummomi su ba su da shi kwata-kwata yake ne na sunnati yana daga sunna iyadatul maridi zuwa a da mara lafiya ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim wanda nan bukhari sun suka fitar ta hanyar sahabi sai bin abi hurairah radiyallahu an ne yake cewa hakkin musulmi akan musulmi guda biyar ne in yi maka sallama ka amsa duk yadda ba ka san shi in yi maka sallama dole ka amsa kaga manojin ke ba ma shiri da wani malam ba wani mutum ba ne za ka ki shiri da shi sai ɗan ne za ka ki shiri da shi ka mori amma ka rabu da mutum kyaftin mutum mai sauƙi sai ɗan ne za ka ce ba kwa shi ma za ga wani ba ma shi shekara bakwai kenan ba ma magana wani aka faru zai ki dan wuta ne yana ikirarin da shi dan wuta ne bisan don wani rafa kallama kamar da gaida mana lafiya da raka janaza da anatu ijabatu da'awa sun wani gayyace ka ka amsa da kuma tasmitul afifi da abin nan gaishe da mai ake sha amma muslim ya kara yake sha hakkin musulmi akan musulmi guda shida ne akwai kuma wa idan tansahaka fantahsu in ya nemi taimakon ka ka taimake in ya nemi nasiha ka taimake nasiha ya turo maka ce a baki shawara a taimake shi idan dai ka ba shawara to shi kuma hadisin da ra'ayi na ajirin aka kara a rubutu akwai nasarul maslu duk wanda ake zalunta ka taimake shi wa ibra'ul muhsini mutumin da ya rantsuwa to shi ma ka kubutar da shi mutumin da ya rantsuwa shi ma shi ma ka kubutar da shi yace na rantse da Allah sai ka rasa ni kaduna rana yake sai ta zo maka kuma za a yi maka girbi to ka hakura girbin ka raka shi inda ya riga ya rantse in baka je ba sai ka fara sai ka aje hidimarka sai ka raka shi to kaga dai da mara lafiya shi ne abu na farko yace wa kada sayyidul muqtadir da nakanawa wanda ya kusa da suwa kalmar shahada in ya kusa da suwa sai a zai sai nakana musu kalmar shahada a iya ce masa kun la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ai masa haka shi ma wannan ya tabbata saboda ya zama kalmar ta karshe ta barin duniya kalmar shahada sai da ma ya yi mutuwa akan musulunci ya rasu da imani ya ce a shahadatai ne da lakana mashi kalmomin shahada wa tawjihu ila al-qibla da kuma fuskantar da shi al-qibla wannan suna kafa hujja da hadisi amma ruwan ya kare yake cewa wa qala rajulun an al-kaba'ir qala hiya tisfu wani mutum ya tambayi amma ruwan ya kare sai ta ne ne manyan da bai ce ta ɗan yanzu da guda tara ne akwai kirka akwai sihiri akwai kisan kai akwai kirriba akwai cin dukiyar marayu akwai guduwa lokacin fada da kafirai akwai tarkul mumsanati akwai sunkul walidaini akwai tihlamu baitul haram qiblatatun ahya'an wa amwata da kuma rubuta alƙiblar su lokacin da kuke da rai lokacin da za ku rasu ne manufar amma da yin yasa lokacin da za ku rasu ma ka'aba su kuke a nufin ku kusan ta kai zuwa kamar da kamar da almanar hakan da alhamdu ta ibn al-musayyib yana da maganganu kwarai-kwarai akan haka wannan musahabai ne suna wasu ma ba su yanni ba sannan wata gani da wuri da mata da kuma rufe musu ido idan ya rasu saboda idan mutum ya rasu kamar yadda annabi ya faɗa game da abu salama yake cewa kada a ba ganin zai ganin mutum sai ya fi sai ya fi wannan ala da ka yi ya ko sai an tafi ruwa haka ya ja idanun a rike idan yana ne yana jin ran malaiku suka dauke rai kawai sama suke kamar da yukin abin karkara gina haka bisa na mutum da yana hudu da sabon ya ce sama da shi ya ce ya can lokacin shiga sama ta ɗaya sun shi sallama suwa ne da yake malaikan mutuwa dan ta ida ke na sun kai buga kofa ko kai sallama ka ce wane ne ka faɗi sunanka ko da in ba za a gane ka ba sai ka faɗa sunan da za ka so to sai kai hikima ita ce Musa ne wanda kuke ce masa shagirarki in ya buɗe sai ka fito amma ba wancan ba na faɗa ne don ka gane ka gobe in na dawo Musa kawai zan ce ka gane sai ba da sun ce a can da yake to mala'ikan mutuwa da wani kawai ce na ɗauko ran wani ne a tun kafin ka zo an faɗa mana za ka zo da rai sai su nema kada sai su buɗe ne kofar sama da ɗaya a buɗe ne ta biyu ya je ta uku ya je ta bakwai nan ba yana da kuka rai na sama ta bakwai ya gani ta farkin ya gani ta farkin mai sabon jinsi tashi na sama ta bakwai Allah ya ce zauna ya gama rufe Allah ya ce maran dawo in girma takan an gama tafiyar cikin nan shekaru ran ya dawo jikin shi suna ta kada iya bukuwar da mutum yake nan daga sadda ya da zuwa rukuwa a yanka dan aljanna ke yana dawo malaiki yi tambayoyi ya amsa ai ba samu cika bare shi ayyukan su mai kyau rika zuwa suna hira dan ba shi wani ɗanɗano da komin taɗi makarin aljanna da rika tabawa har ma yau janna rabbi aka yi sa'a kai Allah ba a aka ci kiyaman nan ba kuke je ga zancan babban rabu in kafiri ya ko ko munafiki in suka yi sama uwa ne ne ke mala'ikan mutuwa da me kuma ka zo ke ran ma na muka ɗauki ke kafin ka zo an ce mana in ka zo kar mu bari ka shigo da rai in malam daga nan zuwa sama ta ɗaya in a mota ne dukan nan mai tsada na nawa za ka koma sai Allah ya ce wa mala'ika kar kar ka wahala ka koma wurgaran daga nan ko sai ka kira ko sai ka kira to tsirin ya shafi da inda wani jirgin sama ya fita inda wani jirgin yaƙi ya fita wani shahu ya fita wata hamsaka biyu ya tabbafaka sai an saka shi a gaban ya dawo da malaiku tambaye shi ya kasa amsawa to na da mugun aikin shi ya zo a buɗa mai ɓangaren wuta ya ce rabbi la takun sa'a Allah kar an kiyama tsakwai abin ma haka ya ji dama dama da ke nan kuma babu ruwanka abinda mai ga dama shi muke ya sa Allah ya cikin suratu suratul hajji ko yake ta wanda ya kirka da hanga kamar ya fato daga saman tsuntsaye na tsakka karba karba ka taka kafa hutsayi au tahwi bi irmihi bi makamin sahih ko kuma iska ya kada shi yawan wuri ne nisa ko sai gidan shi a wani yankin sahara da tsakanin shi da mutane shi da tafiya a mota ta wajen mata shidan sahara su ba su shiga to shi ka ne aka da'i ne idan ka aka karkaran sai a rufe mashi gida shi ne yake wa qira'atu yasin alayhi da karatun surati yasin in ya rasu wannan yana gudun da muka yi karatun a kamar da na gini shekaru da ɗan yawa an dace da magana a cikin shari'a inganta ba ba a karanta wa mamaci surufi ya fi ya ce wal mubadara sun fi ta jihi jihi illa ne ne wal mubadara sun fi ta jihi jihi da gaggauta kimsar mana da ya rasu su sai kokari ya ga an fara haramar kimsawa menene kimsawa yana da basu suka a biya mu na tattabi'i a ciro a biya masu haka kabari a biya su da kafani a biya motar da za ta ce shi makabartar da nisa a biya yau ina ababen da a biya sannan yana da basu suka kafin a gama wanka sun gama tantance basu suka sun gama wanka kuma mun gama biyan bashi a kuɗin shi har a lokacin magana ba su da gado in ba ni wasiyyati yusi da ha'audai kada wani magaji ya rabo shi a ai ba za ta ba shi wace da ya ba kafin ya mutu a a ai an ba a zo kan gado da tsuna mu'ulatu tabi'i da muke to da ka sai a abin nan a cire bashi a cire wancan inda wasiya ɗan uwa a tattaro da ababba su su zo su su su su su su daddanka ko ba a danka mashi ba ce to wasiyar da yake miliyan talatin nan to ta riga ta nuna mun gama fitarwa bari mu dawo kaba da akan ai maka transfer kaga ma an taimake ka in an je makabarta dai sai ya tara maka addu'a so minti talatin akan yadda zai maka inda ba kokon dana to ana so da mutum ya rasu a gaggauta rike kar ai kwaikwayi kiristoci kiristoci da zo jinkirtawa ake wasu sai watanni ma wai sai an haɗa kudin binnewa an samu kuɗin giya an samu kuɗin alade an samu kuɗin barin gishiri an samu kuɗin waye a zai ta haɗawa wai hikimar ta shi ne wai a ba mutuwa hausu wai ta yi banza wai dan ta kashe ba ta yi banza gashi muna ta tashewa kaga wannan hankalin su bai da hankali addinin ko ba na Allah bane kenan addinin Allah ba zai koyar da wannan kaso barar ba to dan da haka sai yanzu ba kana kuma kike idi sai a gaggauta eh abin nan binne shi illa ne ne rubuta nan da tajwidi ko hayati sai in ana so a tabbatar da rayuwar shi wannan misali mutum ya rasu ni da jiya ya suma so uku yau ma ko bai wata doguwar suma to ta ku gaggauta a lokacin me ya kamata a yi a nemo likita ya samu likita sai tabbatar da cewa ya rasu shi ne kawai zai sa ku jinkiri likitan na kaduna kuma shi kadai ne za a iya ba mu da shi sai a jira sai ya zo ko dai awa uku sai an jira shi sai a jira ne suke idan ya zo sai ce to likita ta ji ta ji ta ji abin da ke faru ke to shi kenan bari mu duba sarka ba da lidai ne da kuma biyan mai baki su maza ta ba su da komai sai an biya baki ko da fashin zai cinye kuɗin da mamaci ya tara ɗari bisa ɗari kwantala ba za a rage maza da ba. Ma'alaikun salam. Eh. Eh. ke yaya inda ya sa fata wa ɗan tsayin kai da biyar suna su amma yaya mai haƙƙi ya ce yaya ce akwai wani suke gane wanda ya riga ya rasu ya ga tsaya ku ba ya wannan dai an matsa da yawa ne kawai amma dai abin da ke wajen sarar kaya ya ce wa ya tuzu da kuma dindindin shi na yake nufi da tasbiya ana cewa wanda ya rasu in so samu ne kayan da ke cikin shi a maza a cire a nemo wani bargo a lindike shi kafin masu wanka su wannan lindikewar daga rasuwa zuwa zuwan masu wanka sunna ce kuma ita ma iya tawassuli da cewa an yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam da'a sannan ana neman yardar Allah game da haka wa yajuzu taqdiduhu ya halatta a sumbance shi matar ki ta iya zuwa ta sumbance shi duk da yaro ya'yan ki za su iya zuwa sumbance shi da jikoki da masoya wannan sunnar kamar ba a cikin yi ko dan kwana kenan an san dai ba zai dawo ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya rasu sun sun sahabbai da dama sun sun sumbance shi lokacin da Usman ibn Mas'ud ya rasu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sumbance shi wa ala al-maridi wajibi ne ga mara lafiya a yi suna zanna da rabbihi ya kyautata ga tsogon ubangiji dan ba ka lafiya kada ce to nan cuta ko ta ajali ke waɗe ruwanka kabar ma Allah ma da ciwo da kun mutuwa da ba ka je shika ya zo duniya shi ya mutu ya bar mara lafiyan da ya zo duniya an yi ba iyaka a gari ma an yi to nawa ɗaya za ta tafi duniyar uwarsa a waya ya tare su kuma ko ce ya ce masu sarki ce masu hura su da ka rage kyautawa Allah da su kuma ana inda ban mai abu biyu haka ni Allah mai sun sarki ya faɗa ina na inda bawa na ke da suna sai yake wa ya tubo ne kuma wajibi ne ga mara lafiya ya yawaita tuba ya ɗauko ayan alkur'ani ya ta karantawa ya rika sauraron wa'azi amma mutum bai da lafiya a arewacin ko yake kallo labari na wannan sirisin ba sa wuce kishiya gidan ko ba uwar miji irin wannan fitinannin labaran masu dogon lambu ya ka kalle shi daidai an zo gaban nan to aiki ka ga mun yi mutuwa ke wa ya takhallasu an wa ya takhallasu an kulli ma alayhi ya barranta ya kubuta daga duk abin da ke kan shi na haƙoƙi da basussuka da amanoni da nauye-nauye duk ya barranta da su kuma ko san magana da ya da shi kaɗai san ke kira wani ya faɗa mai sai to kaji kaji kaji kaji kaji su ne da ma je lokacin da ya zo rasuwa idan akwai wasu haƙoƙi ya fito ya mayar shi ne ayyata kan nasa in kuma yana da basu suka yana da abin da zai biya to ya biya ya ɗiba ya biya ko kuɗin da suka yi wasiya da ban biyan bashi da ba waɗannan su ne wasu bayanai dangane da abin da ya shafi shimfiɗa ga abubuwan da ya kamata a yi daga rasuwa to bayan an kammala su to shine sai a yi maganar wanka wanda shi ne sun samu tattaunawar mu na gaba wanda ya kai mu garasi ne zuwa ba ne kuma salam wa rahmatu eh inda ba zai ɗauki lokaci ba za a yi musamman an samu wanda zai saya ya ce zai saya kuɗin kuma sai ya dawo dan dawo da nada bai ba sai yayi shi wanda yake bin shi bashi sai ce to kuɗin ka sun yi rage mun dawo da nada za mu baka ka kamar an biya ne sai dai kawai ai kokari da an dawa a karɓa kuɗin a ba mai haƙƙi haƙƙi shi haka haka yayi
kan Allah a cikin wannan lokaci shi ma za a iya na an lissa an san fasu da ake yi da an fasu da fasu da ake yi ko yana ina da kaddara amma idan an dawo daga jirage da shi za a nemi ne su an ciya a jawa su ya ce ke yin basu da ake yi a bai ɗauke ba sai an biya gaskiya tunda kaga ba a sayar ba ko ba sai da farashin da yake kamawa ba amma dai an yi yunkuri mai kyau an yi yunkuri mai kyau da tunani mai kyau to da an dawo sai a nemi wanda zai saya sai a ga cewa an babba da an bibiya wa mutane kudaden su to shi kuma sai ya samu sassauci ko ya samu tagawar azaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ita ake yi da wanda ya rasu ana bin su ba su suka wa alaikum assalam eh a da su yawa ke ce yawa kuma na banki ba da ma na wani alhaji ne ko in na wani alhaji ne sai a roƙa kuma tabbas mutanen mu za a iya yacewa amma dai na banki ina gaba ma bukatar je suke ba su biya ba turancin zai tsawo kawai dai kuɗi ne na ruwa Allah ya kiyaye Allah ya ji kanki ku kuma banki Allah ya ji ku ga kuɗin kuma irin wannan babu an ba da kawai a biya su a kuta tun da ya riga ya kike a a wata yana muna magana da wani lauya in ka je cin baki a banki da ga kilo maka wasu ka'idoji da wani fom gaba da baya wani ƙananan rubutu suke duk yan nan ke karka sa hannu sai ka karanta kananan rubutun nan sai zai ga ɗan wani da yanki ka iya saina nan mutane mu ce ko shi ba zai san ba zai dan bara shi zai ji kuɗi to sai rajja ta baki sai ka ce ka sa hannu ka karanta nan me aka ce Allah ga an ce ba tausayi ko mutuwa kai sai ka ji ya kayya to ai ban karanta wurin ba yi ga maka ce ka karanta ba ga mun baka ka tafi gida ba ya sa wasu za su fi ɗauka su ba lauya ya je karanta ya bibiyi abin sai zai maka bayanin implication haɗarurrukan da ke ciki in kana su ka iya kito haɗarurruka na duniya ma lauyan shi zai maka bayani tukuna na lahiran ni addini ya ya san su ba mai addini ba ne ma ba zai san su ba Allah ya sa mu dace da shi an Allah wa alhamdulillah la ilaha illa anta Wa alaikum assalam. 这个我现在那个。